أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa musulmi yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da 20 da nawa ne da bakwai ko da takwas da bakwai ko ga watan shida miladiya aihuwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya aya ta ɗari biyu da goma sha ɗaya a cikin suratul baƙara a yau da yarda ubangiji allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta ɗari biyu da goma sha biyu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance muna jagora a cikin wannan karatu da za mu yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم الله سبحانه وتعالى يكيتي وزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كهم يتفسير وانا آية إنا سنجية من سيئة mun yi bayanin aya wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha shadidul iqab to da muka yi bayanin ni'imomin adda Allah subhanahu wata'ala yi bayani anan cewa wato kafirran makka sun kafirce ma ni'imar da Allah ya musu domin ya aiko musu manzo ya sabka musu da ayoyin shi to daga cikin waɗannan ni'imomin kuma jiya mun sanya ni'ima ta ƴaƴa har mun kai bayani kan ƴaƴa mata wani zai iya cewa to aina ana zancen ayoyi ne domin zai diba in ya ga cikin asbabun nuzul ko ya duba littattafan tafsiri sai ce a'a ainan ni'matallahi ana zancen annabta ne da ayoyin da an kasabkar to a ka'ida ta malaman usulul fiqh da lugatal larabci duk lokacin da an ka danganta ma'arifa ko da mufrad ne kamar suna in yana daya an ka yi idafa shi wato an ka danganta shi zuwa ga ma'arifa zai koma jami'i domin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ibrahim yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku yi kaga ni'matallahi nan mufrad ne amma da yayi idafan shi zuwa ga Allah sai zaman to jam'i da yayi idafan shi zuwa ga ma'rifa kenan nan sai zaman to kowace ni'ima ce za ta iya shiga a cikin wannan dan kada wani saurari tafsiri je ya ce to yaya an kai an ka kawo zancen yaya mata a'a nan am ne ya shahi komai da komai amma nan da yake ana zancen bani Isra'ila ne da mutanen Makka sai zaman to ana nuhin ayoyin Allah subhanahu wataala su ne za su shiga cikin mataki na farko sannan kuma komai zai iya biwa daga baya an gane wannan da kyau zuyina lillazina kafaru alhayatud dunya Allah ce an kawata ma waɗanda suka kafirta rayuwar duniya to nan lafazi waɗanda suka kafirta ba wai sai kafirai ba munafikai suna iya shiga ciki domin su ma su yi imani da ranar tashin alkiyama ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin su ma munafikai suna daga cikin wannan lafazi na kafirta ina fata an fahimce ni kenan idan aka zo da lafazi na kafirai munafikai za su iya shiga ciki amma idan aka zo da lafazi na munafikai kafirai ba za su iya shiga ciki ba mun gane wannan da kyau domin shi munafiki kafiri ne a batini amma musulmi ne a zahiri shi kuma kafiri kafiri ne a zahiri kuma kafiri ne a batini mun gane wannan da kyau shi yasa idan anka zo anka ce allazina kafaru to munafikai za su iya shiga ciki domin su kansu su yi imani da Allah da ranar karshe ba duk wanda bai yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ya kafirta mun fahimci wannan da kyau to da haka an kawata ma waɗanda suka kafirta rayuwar duniya sai mu ce munafikai da kuma kafirai duka za su iya shiga ciki alhayatud duniya ita ce rayuwar duniya rayuwa ta kusa kusa wannan wanda muke cikin ta wannan rayuwa ta madiya wato duniya ta kere-kere duniya wadda take ta kawa wadda take wato dauka hankalin mutane wadda mutane suke ganin ta kusa kusa gare su shi yasa sun yarda da ita an gane wannan to da an ka kawata musu wannan rayuwar duniya wa yaskharuna min alladhina amanu suna yin izgili ga waɗanda sun kai imani don saboda rayuwar duniya ita ce take burge su shi yasa da mai son lahira da mai son duniya da an haɗu dole sai ka iske ana yi ma juna kallon hadarin kaji shi mumini yana tausayin mutumin da bai imani da Allah ba bai ba lahira muhimmanci ba shi kuma kafiri yana ɗaukar kawawa shi yasa munafikai suka ɗaukan mutanen da sun kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wawaye wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha idan aka ce musu ku yi imani ka yadda mutane suka yi imani su ce a yanzu za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani waɗannan wawaye waɗanda ana zuwa ana ce musu akwai hurul aini ranar tashin alkiyama akwai kaza cikin aljanna akwai kaza akwai kaza wane na ya taba zuwa ya gani ya bado labari ko an taba samun mutumin da ya mutu an ka zo an ka dan kwankwasa cikin kabarin shi an ka saurara ya dan bada labari abin da a akwai sannan mutane ma da suke mutuwa su zamanto tirbaya shi yasa da yawan mutane suke karetar da ma azaba ta kabari daga cikin musulmi waɗansu daga cikinsu za ka ga ce to yanzu mutumin da ya zamanto an sanya shi cikin kabari ya zan turbaya to kaka ake na ana yi mishi azaba yaya ake yi an gane wannan saboda mi saboda an kawata musu rayuwar duniya an gane su ma kafirai an kawata musu rayuwar duniya yaskharuna min allazina amanu suna izzi wanda sun kai imani dan haka babu wani annabi wanda Allah ya aiko face sai an yi mai izgiri saboda imani da yi babu wani mutum nagari wanda zai imani da Allah face sai an yi mai izgiri wannan ka'ida ce ta imani goron goron biyan imani shine a yi maka izgiri a yi maka walakanci إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون hakan ga annabi nuhu mutane sun yi izgili gare shi Allah subhanahu wataala yace wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin bakin cikin wato izgilin da ake yi mai yana kokarin ina zai samu mafita Allah ce a'a ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون kafin ka an yi annabawa izgili gaba ɗaya babu wani annabi wanda zai zuwa da ayoyi face an yi mai izgili sai ka iske cikin bayanan da kafirai suke yi suna kokarin zuwa da wata magana ta izgili ko a yi maka izgili saboda siffar jikinka ko a yi maka izgili ta hanyar da'awarka ko a yi maka izgili ta hanyar wani abu na addini da kake riko da shi kenan yau dan mutum yana wani aiki na addini ya ga ana mai izgili ne ya kamata yi kawai sai ya ƙara samun ƙarfi domin kana bisa ga hanya ta gaskiya an gane wannan mutanen da suka lalace kullum suna yi maka izgili suna son ka dawo ka lalace kamar irin yadda suka lalace an gane wannan shi yasa in ka bar gemu ko ka bar gebe shikenan ka zo abin izgili sai a ce kana yaro da kai matashi ka ka bata kanka dibo wane wane wankana amma kai yanzu gashi da kaci yaro ka barge mai hakka tsufa ko ba haka nan bane eh kaga wa yaskharuna min alladhina amanu sannan kuma an bar wando bakin kwabri ko ba haka nan bane hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko ba haka ba amma ina ba wani sai a zo da sabanin wannan sai a ce maka zaka ketara wuta ko ko zaka ketara ruwa ko ko wandon kanin kana ka sabku ko ba ka nan bane ake cewa ko a ce don Allah in kamar tisin nan da ka sayi metir hudu kamar kuɗi na sun kai maka karamci ka zo in baka jaka biyar sai ka sayi metir biyar kai wanda zai isa kamar ko ba haka nan bane yaskharuna min alladhina amanu to kaga hatta da waɗanda suka yi imani masu raunin imani daga cikin musulmi suna fadawa cikin irin wannan abu domin kaga dama wanda zai izgili da wanda ya yi imani kafiri tantagarya da kuma munafiki ko ba haka ba to amma musulmi yanzu ba su gane ba suna yin irin wannan abu wanda kuma yin izgili da mai imani musamman ga wanda da imani kafirci ne wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ya tsare da yawan mutane sai su da ba su sani ba domin suna izgili da abinda Allah ya ce ayi ko su yi izgili da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi hakan ga in ma janibi ne na mata duk lokacin da mace tacce za ta kama addini to walakanci za ta ganshi a Nijar in ka koma shekara goma sha biyar da suka gabata idan mace ta sako hijabi ta biyo inda mazami za a yi mata wasu su ce ninja ko ba nan ba wai ninja kamar irin waɗannan da ake gwadowa na ƙasashen cana masu yin filmkin nan ninja kaza kaza kaza kaza ana zagin su ko ba haka nan bane amma hijabi Allah ne yace a sa hijabi waɗansu da suke izgili da hijabin sun san hijabin gaskiya ne amma saboda ba su ne suka zo suka fara ba shi yasa suke yin izgili da hijabi babu mallamin da ya jahilci ayi hijabi ko ko ana karanta ta kahin ahli sunna su zo su karanta ta ko ba haka nan bane amma da aka yi hakuri ana tafiya ana tafiya yau da gobe yau da gobe yau da gobe masu yi ma waɗannan matan kuwa sun koma su ma ‘ya'yansu suna sawo wannan hijabi masu cewa makarantar matan aure haramun ce a tar da mata ƙato ya karantar da su haramun ne yau su ma sun gina makarantun ne sun zo sun sa waɗannan ƙasar suna karantar da matansu kenan abin da ya kamata ka gane a nan shine cewa riko da gaskiya sai an shirya amma wal aqibatu lil muttaqin dan haka dai ya ku yan uwa musulmi a takaice kafirai suna muna izgili saboda suna daukan mu mu dai mun dauki rayu mun dauki komai sai a ce zancen lahira in an to a ce fi sabilillahi ka basuwa idan ka hidda diyarka lakwal kai mata aure sai a ce jiwawa wai ya hidda diyate da lakwal diya mata da ya kamata a bar su ta samu doktora eh yadda ya kamata iyan musu zo su zamanto wani abu a duniya jiwawanci in ka sa ɗanka makaranta alƙur'ani ba ka kai shi lakwal sai a ce ya halaka yaro paske shi abin da adda muhimmanci a wajen shi shine a kai yaro ya je ya yi karatu ya samu kuɗi sawa'an kuɗin nan na halat na ko na haram babu ruwansu su ne abin da suke so ɗanai ya iya faransai ɗanai ya iya angle ɗanai ya iya cuwa-cuwa ɗanai ya iya siyasa amma ka kai yaro makaranta ya koyo karatun addini to ka halaka shi don ba zai hito komi ba illa ladan da liman shikenan to kaga tasirin rayuwa kenan alhali ko wannan rayuwar ta duniya dukkan mu mun tabbatar da cewa zamu barta an gane wannan kuma duk yadda mutum yake alfahari da rayuwar duniya ba ta da tabbas yana yiwuwa kana tare da rayuwar duniya rayuwar duniya ta barka domin duniya tana da halaye masu hadari guda biyu idan kana cikin duniya kana da ita ko dai duniyar ta barka an gane ni kana mai kuɗi ka talauci kana mai matsayi a saukar da kai daga wannan matsayin naka ko kuma kana nan kana rayuwa cikin duniya ka kai inda baka baka jin dadin duniya gaba daya an gane wannan kana da shekara 80 80 da goma shekara 100 shikenan ka rukuce ka rududduge baka amfanin komai sai ka kai inda ma dukiyar taka baka jin dadin ta mutumin da adda shekara 120 zai yi dukiya babu ko ba ka nan bane mutumin da adda shekara 150 ko 140 za a auro mai budurwa aka mai bai sani ba zai kai inda ma bai san abin da yake yi ba ko kashi yayi bai iya dokewa sai an doke mishi ko ba haka nan bane shi yasa Allah ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a mun gane wannan da kyau to dan haka in kaga mutun yana izgili da masu imani to in kafiri ne ko munafiki ne dama ba abin mamaki bane in kuma musulmi ne to yayi hattara domin izgili da Allah da ayoyin Allah da masu imani kafirci ne Allah ya tsare mu Allah ya ce to wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama waɗanda suka yi imani suna saman kafirai ranar tashin alkiyama dan haka ranar tashin alkiyama nan muna fatan mu zamanto saman su Allah ya sanya mu daga cikin masu masu takawa an gane wannan duk wannan rayuwa ta duniya da aka yi da ka mutu shikenan ta kare duk wata rigima da ake yi kana zuwa in kana da imani kafin mala'iku su fara ibar ranka za su gaya maka innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tun daga wannan lokaci ka rabu da rikicin duniya sannan ita duniyar da kafirai suke muna izgili duk abin da suke kokarin tardawa azaba ne gare su domin idan mulki ne fitina ne gare ka yau babu mutumin da bai iya kwana lafiya irin mai mulki domin mi domin yana nan yana tunanin wanga zai yi min kaza shugaban kasa ko ina zashi sai an samu wasu tsaro ne sannan akwai konsaye na kaza akwai konsaye na kaza in ma mutum ne wanda yake mu'amala da bokaye da malamin tsibbo ya halaka a ce mai kakka kwana ɗakin ka kaza matakka ka sake ta za ta haddasa maka kaza itacen da akwai ka sassare su mun buga mun gani cewa wanda zai halbe ka saman icce na in ka bari ko ba haka nan bari kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk rayuwar shi sai ta lalace ta lalace bayan abin nan in mai kuɗi ne haka rayuwa sai za ta karewa kana rike da yanzu masu kuɗi in kana zaune kusa gare su manya manyan masu kuɗi ba a sai gwanda biyar minti biyar ba abu goma waya ba kir kaya kaza fir kaya kaza fafa fafa dukiyar kashi kokarin sardawa amma me yake yi da ita me yake aika mata wahala da yake yi na sardawa an gane wannan wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azantar da wanda ya so bighairi hisabin ba tare da hisabi ba ba tare da lissafawa ba domin Allah subhanahu wataala khaza'inuhu mal'a lahu maqalidu samawati wal ard Allah shi adda wato taskokin arziki na sammai da kasai in Allah ya ce kazan sai kazan yana yiwa yarzuqu man yasha'u yana arzitar da wanda so kalima ta arziki ba ta tsaya ga dukiya bane kawai Allah yana iya arzita ka da ilimi Allah yana iya arzita ka da mutunci Allah kuma yana iya arzita ka da dukiya sannan kuma Allah yana iya arzita ka da yaya wanda ya so yake arzitawa idan ka gane wannan sai ka daina hasada idan ka gane wannan in ka tashi nema sai ka nemi hanya ta gari ba sai ka mu hanya ba an gane wannan kana nasu ummatan wahida كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فعضى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم الله سبحانه وتعالى ce kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda suna akan tafarki guda suna akan aqida guda fa ba'atha Allahu an-nabiyina malamai sun kace za a kaddara wato wani abu domin ma'anar ba za ta fita ba in ba a kaddara abu ba mutane sun kasance akan tafarki guda sai Allah ya aiko annabawa a'a fakhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin shi yasa wani lokaci larabci yana da buƙatar ka san an shahe kalima kaza an kawo kalima kaza alqur'ani dole sai ka dibi sharha waɗansu kalimomin idan baka duba ba ba za ka iya fassara su ba kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda fa ba'atha Allahu nabiyyi sai Allah ya aiko manzanni a a fakhtalafu sai suka yi sabani fa ba'atha Allahu nabiyyin mubashirin wa munzirin wannan kuma takdirin abinda zai tabbatar da shi akwai asar wanda yake ya tabbata a cikin mustadrak na Imam al-Hakim daga Ibn Abbas cewa mutane daga zamanin Annabi Adam har zuwa Nuhu alaihi salam sun kasance akan aqida guda sun kasance muminai ba su saba ma Allah subhanahu wata'ala sai mi sai aka samu waɗansu mutane masu alkhairi waɗanda suke taimaka ma mutane suke ba mutane abinci suke kwaba musu gari suna musu abin da ya kama da haka bayan sun mutu sai shaitan ya zo sai musu wahayi ya ce waɗannan mutanen da kuke gani da suka yi wannan aikin ku je ku yi wani abin da ake ce ma gumki timsal in kun kai gumki to sai ya zamanto kullun za a rinka tunawa da su an gane wannan sai mutane suka je sai suka yi gumki sai a rinka tunawa da wane yayi aiki na alkhairi kaza kwana aiki kaza bayan waɗannan mutanen na gari sun mutu sai shedan yayi mutane wahayi yace su je su rinka bauta ma kaburburin waɗannan mutanen ina fata an fahimce ni kenan kun ga asalin shirka ya samo asali ne daga wani abu wanda an kai na gumki bayan ilimi ya ya ya, ya tafi sai aka dawo sai aka rika bauta musu wannan shi yasa kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni duk inda akwai wani gumki to wannan gumkin ya kamata a ruguzar da shi shi yasa ƴan Taliban lokacin da sun ka hau mulki na ƙasar wato Afghanistan sun iske wasu manyan manyan gumaka waɗanda ana cewa sun yi shekaru aru aru dubbai sai suka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi aiki da nasoshi idan mu ba mu bauta ma waɗannan gumaka ba yana yiwa zuriyar mu ƴaƴan mu su taso cikin jahilci ko ba haka nan bane sai su bauta waɗannan gumaka sai suka ce za su kashe su Amerika da ta ji wannan labari saboda kafirci yake burge su ko ba haka nan bane eh majalisar dinkin duniya da ta ji wannan labari aka ce musu a'a kada ku kashe su za a biya ku suka ce a'a mu ba kuɗi muke so ba za mu ba ku miliyarori sai da an ka faɗi ko miliyar nawa za a ba suka ce a'a mu ba romu da kuɗi suka je suka sa nakiya suka taddaba mabamai suka ruguzar da su shi yasa aka tun daga wannan lokaci an ka fara lissafa su cikin yan ta'adda na duniya saboda sun rugurguzar da mi sun rugurguzar da gumaka shi ko gumki dama daga nan ne sannu sannu duk inda kafiri shike da wanda ya tasirin da kafiri sai kaga yana girmama gumki bakaken mutane da an ka ba su inci a ƙasar America sai an kai wani gumki wanda za a tunawa da wannan rana sai an ka samu statue de la liberté an gane wannan Abdullahi Wad shugaban ƙasar Senegal da ya zo ya rasa abin da zai yi ma 'yan ƙasa ta yi ko abin da zai yi a tuna da 'yan Afirka wai sai ya je ya biya miliyar biyu da miliyon ɗari biyar ya ba da kwangila ga wani kamfani na ƙasar koriya ta kudu saboda a yi babban gumki wanda tun daga nesa tun da cikin jirgi kana ganin gumkin wani mutum da shi da mata ta yare ko ɗane wai bakin mutum za a rinka turawa da 'yan afirka ina fata amince ni wannan tasirin mini ne tasirin aƙidar turawa ce gumki ba mu da alaƙa da shi miliyar biyu da miliyon ɗari biyar masallaci nawa za su gina ko ko in ma ana ganin cewa ba za a yi ba za a yi aiki na masallacin ne ba shi na jin tsoro likita nawa za a yi da su mutum nawa za su sai ma magani amma ka je kai gumki ka aje to shi wannan gumkin mi shike yi a kasar Senegal yanzu bai aikin komai to don hakan ga gumki ba a, ba a amfani da gumki musulmi kaga mutum ya siyo wani wata dorina ya siyo wani hoton wani abin da ya aje cikin daki waɗannan duk su halatta ba ya kamata musulmi ne sun tada kai daga wannan abubuwa an gane wannan bayan mutane sun yi sabani faba'ata Allahu nabiyina sai Allah ya aiko manzanni bayan an fara samun shirka kenan bayan shedan yayi ma waɗancan mutane wahayi ya ce musu ai waɗancan mutane ya kamata su bauta ma wannan gumakan ko kuma su bauta waɗannan kaburburan nasu to da Allah ya aiko annabawa mubashirina suna masu yin bushara wa munzirina suna masu yin gargadi da yawa daga cikin malamai suna fassara cewa mubashirina suna masu yin bushara ga waɗanda suka yi imani cewa suna da aljanna ko ba kan bane wa munzirina kuma suna masu gargaɗi ga waɗanda suka kafirta to wannan fassara an ibi wani janib ne an bar wani janib in an ce suna masu bushara to asalin bushara manzanni da an ka aiko su yi bushara ga kowa an gane wannan kowa za a yi mai bushara domin kowa bawan Allah ne wa munziri da suna masu gargaɗi za su gargaɗi kowa ina fata an fahimce ni su gargaɗi kowa amma wa yake amfanuwa bushara wa yake keɓantuwa da ita to mafi yawanci masu imani su ne su samun bushara domin su za su yi aiki na gari su kuma kafirai wato gargadin gare su zai tabbata don saboda su abu za su yi imani ba amma gargadi hatta da kafirai suna cikin gargadi kuma muminne suna cikin gargadi domin muminne ma ana gargadin su wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun an gane wannan wa anzala ma'ahumul kitab Allah ya sabkar da ma'ahum tare da su su manzannin nan alkitaba littahi bil haqqi da gaskiya ina fata an fahimce ni wannan shi yasa malamai sun yi sabani shin akwai bambanci tsakanin annabi da manzo ko ko babu bambanci tsakanin annabi da manzo waɗansu malamai suka ce da annabiyu da ar-rasulu duka ma'anarsu guda ba su da bambanci waɗansu malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakanin ar-rasulu da annabiyu ina fata an fahimce ni waɗansu sun ce ar-rasulu shine manzo wanda an ka aiko da shari'a sabuwa annabiyu shine wato manzo wanda an ka aiko da ya aiki da shari'a wani annabi da ya gabace shi an gane wannan amma shekul islam ibn taimiyya shi da wani ra'ayi yana ganin ar-rasulu shine manzo da ya zo da sabuwar shari'a kuma ya iske mutane akan tafarki na bata sun rige sun bar shari'a su amma annabiyu ko da ya zo da shari'a sabuwa ko da bai zo da shari'a sabuwa ba ya kasance ya iske mutane suna da sauran imani to annabiyu za a ce mai ko da an ba shi shari'a sabuwa in dai mutane ba su bace gaba ɗaya ba to shi a wajen shekul islam ibn taimiyya za a kira shi ne wato annabiyu amma in mutane sun bata gaba ɗaya ba su akan gaskiya to nan in ya zo da shari'a sabuwa ko ko ya zo da shari'a ba sabuwa ba zai zama to ar-rasul an gane wannan amma waɗansu malamai su suka ce a'a da annabiyu da ar-rasulu duka ma'anar su guda amma zance mahi inganci shine cewa ar-rasulu shine manzo wanda ya zo da sabuwar shari'a annabiyu kuma shine manzo wanda an ka bashi izini yayi aiki da shari'a annabin da ya gabace shi ko da an bashi littafi waɗanda suka ce da annabiyu da ar-rasulu duka ma'anar su guda suka ce saboda Allah ya ce fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab Allah ya sabkar da ma'ahum tare da waɗannan annabawa alkitabu littafi ko ba haka nan bane nan alkitabu wato ismul jinsi na domin al-alif wal lam lil jinsi ne nan ba ana nufin Allah ya sabkar da littafi guda ba domin in kace Allah ya sabkar da littafi ga manzanni sai zaman to duka annabawan Allah littafi guda an ka saukar musu kago ga wannan ba shi ba shi ake nufi ba haka nan ne kenan nan aljinsu ana nufin Allah ya sabkar da littafai tare da annabawa shi yasa Muhammad al-Amin al-Shanqiti yake cewa da annabiyu da ar-rasul shi a wajen shi duk guda tunda an ce an sabkar da littafai tare da su to tun da ku an sabkar da littafai sun zo da wata sabon shari'a don haka shi bai bambanta tsakanin annabiyu da ar-rasul an gane wannan su ko waɗanda suka ce bambancin tsakanin annabiyu da ar-rasul wato shine sabuwar shari'a ko da ko an bashi littafi suka ce dalili shine a cikin suratul ma'ida Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu inna anzalna at-taurat mu mun ka saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikinta akwai shiriya akwai haske sai Allah ce yahkumu biha waɗanda suke yin hukunci da ita ita a sauran nan annabiyuna alladina aslam annabawa kenan kaga wannan sai nuna cewa su an ba su littattafai kuma an yi umarni an yi musu umarni su yi aiki da shari'a ta annabi Musa an gane wannan da kyau to wannan dai ni ina ganin a fahimta ta dai ni wannan ra'ayin nahi karkata zuwa gare shi amma kuma wallahu a'lam wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Allah ya sabtar da littahi da gaskiya li yahkuma bainan nasi dan ayi hukunci ga mutane fi makhtalafu fihi ga abin da suka yi sabani tsakankanin shi shi yasa kullun annabin da Allah ya aiko in an kai sabani wajen shi kamata a koma yanzu kuma da yake annabin karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk abin da an kai sabani to a maida shi zuwa ga alqur'ani ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da an kai sabani to a maida su zuwa ga Allah a maida su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama an sabkar littafai dan ai hukunci ga mutane an gane wannan hukuncin nan kuma yana tabbata in ana da ikon da za a yi shi lokacin da babu iko sai a jira sai lokacin da aka samu dama aikatawa an gane wannan yanzu da turawa sun kai mana mulkin mallaka sai sun karba mana hukunci guda biyu an gane ne akwai hukunci na musulunci akwai hukunci nasu na hankulansu duk abin da bai shahi haddi ba abinda an ake nuhi da haddi wanda ya shahe katse hannu ko wanda ya shahe aima mutum bulala ɗari sai suka ce to yanzu ku je can ku yi abinku mun yahe muku shi yasa in za a daura aure ba a neman sutura ba dole bane sun yahe muku je ku yi babu su ba su damu da wannan ba an gane wannan idan za a rabon gado sai a ce ku je gidan alkali ko ba haka nan bane babu ruwan su da abin da ya shahi wannan idan kaza ne ku je gidan alkali idan kaza ne to a je gidan alkali to idan aka kama mutum ya kashe mutum fa ana kashe gidan alkali a'a saboda mi saboda shari'a ta ce a kashe shi ko a wajen bature kashe wanda ya kashe ba a yi adalci ba ko akwai alƙalin daga shari'a kashe a nan Nijar a kawo mini shi babu saboda sun raba shari'a sun san tsayar da haddi yana sa wa Allah ya taimaki mumin ne kuma wannan shine karfin shari'a shi yasa suka amshe wannan ga hannun mu ba a yarda in mutum yayi zina ai mai bulala kari ko ba haka nan bane sai dai a ce a zina ce yayi sai ya zo ya faɗi a wajen turawa idan yarinya ta kai shekara goma sha takwas in ta yi zina ba wani abu bane ko ba karan bane sannan in dai shi wanda ya zina da ita ya biya ka kuɗi shi kenan magana ta ƙare babu wani laifi ko ba karan bane akan hakan ga kuma kai in ka ba da ɗiyarka aure baka isa ba sai dai juji sai ya sai juji ya baka idan ka ba da ɗiyarka aure ina fata an fice ni shi wani yana da izinin ya sa iya ta lakwal yana da izinin ya aika ta Amerika ta karatu yana da tana da izinin da in ta kai shekara 18 ta ce ma ba ta da ma alaka da iyayenta sannan waɗanda suka balaga waɗanda ake ɗauka ana yawon siyasa da su a kai su gari kaza a yi yawon abin ga ai waƙoƙi waɗanda ake zuwa in za a buɗe kokowa su zo ƴan mata manya manya su zo ana kiɗi ana rawa ana kaɗa ƙugu su waɗannan suna da incin su aikata abin da suke so amma wanda yake son ya rayar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da ‘yata aure shi kuma bai isa ba. Ina fata mafi ne, kuma haka ake son a yi shiru, ko kuma wani mallami ba lalatacce, ragaitacce, shi kare ma wannan abin shi ke yi shi na cewa wannan abin shi ne daidai. Ina fata mafi ne, saboda an ɗan mai ɗan abin duniya kaɗan. An gane wannan? Allah ya tsari mu. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه التي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه باب وأن سكي ساباني أتكين شيء الأمر للتافي إلا الذين أوتوه سوى أن أكباس شيء للتاهن من بعد ما جاءتهم البينات باين هجوجي بيّن النوسن ومسو بغيا بينهم دنزالهم شيء سكنكالنسو كنسا jahilci yana kawo sabani tsakankanin mutane sannan kuma ilimi yana kawo wa saɓani tsakankanin cikin mutane duk lokacin da akwai masu ilimi guda biyu to in babu ikhlasi to sai an samu saɓani domin kowane yana son yarin jayi wani shi yasa wani duk yadda aka fassara aya ta alqur'ani duk yadda aka kawo hadisai wallahi bai yarda sai ya kawo tashi fassara saboda mi saboda yana son a san da zamani an gane wannan bani isra'ila ba su yi saɓani ba kaji Allah ce illal wato wa makhtalafa alladina wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu kaga utuhu an ba su littafin min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum bayan hujjoji bai sun zo musu to in masu ilimi na ga wuri to da waya a samu in dai ba ikhlasi a akwai ba sai an samu matsala saboda kowa tatna kowa shi na son a ce shine yajja kowa yana son a ce shine babba amma in akwai tsoron Allah malami goma malami ɗari sai su tsaya su tattauna kan matsala sai a samu ra'ayi guda sai a ba al'umma shi su yi aiki da shi an gane wannan amma in babu jin tsoron Allah in ana son shugabanci ko ana son abin duniya to sai an yi tawilin aya shi yasa sai ka iske malami ya dauki aya ya tawilin ta kai da kanka da aljahili in an ce maka kai sai ka ce wallahi wannan abin ban yarda da shi ba saboda mi saboda ka san an karce ma an kauce ma hanya Allah subhanahu wata'ala ce to fahadallahu alladhina amanu sai Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi na daga abin da suka yi sabani a cikin shi min alhaqi na da gaskiya bi iznihi da iznin shi kaga nan waɗanda suka yi imani ashe in kana son ka shirya ka yarda ka yi imani abinda ka gane ka yarda da shi wanda Allah ya ce wanda baka gane baka ce sami'na wa ata'na an gane wannan to sai Allah ya shirya da kai amma in ya zamanto komai sai ka yi tambaya in aya bata dace da hankalinka ba za ka aiki da ita ba to ba za ka yi imani ba bacewa za ka yi domin hankalinka yana da iyaka akwai abubuwan da sun yi karfin hankali ko ba karan bane to in ka ce dole sai aya ta yi daidai da hankalinka ko ko sai hankalinka ya gano abin da yasa wannan aya ta ce kaza to bacewa za ka yi an gane wannan kenan masu imani Allah ya shirya su kuma bi iznihi da iznin Allah wannan yana nuna cewa shari'a ga hannun Allah subhanahu wataala take kullun ka roki Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai kuma kullum ka roki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai akan shari'a Fatiha kullum kana karantawa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya sannan ka roki Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake roƙo yake roƙon Allah Allahumma ya musarrifal qulub thabbit qalbi ala dinik ya ubangiji mai juyar da zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan imani to in shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake roƙo to kai ko me maka saura sai ka kama jikinka wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da man yasha'u wanda so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya am hasibtum an tadkhulul janna أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ۖ مستهم البأساء والدراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نعم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب التي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة yanzu kuna sawa tsammanin ku shiga aljanna dana a shiga aljanna banza babu aikin komai cikin daɗi kawai yanzu ka zo ku kuɗi cikin aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhali irin kwatankwacin tamkar abinda ya samu mutane da suka shuɗe gabanin ku bai same ku ba yanzu mutane abinda ɗaya suka so su samu aljanna kyauta wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba duniya gidan jarabawa ce kenan ko dole sai an jaraba ka amma dai ka zo ka ce ka shige aljanna ka kuɗe kai tsaye a a wannan ba zai yiwu ba kamar wani ya tambayi ubangiji shin waɗanda suka gabace mu me ya same su sai Allah ce masatumul ba'sa talauci da tsanani na rayuwa ya same su ko ya shafe su wadarra'u da rashin lafiya wa zulzilu Allah ce an girgiza su sun girgiza sun girgiza ma'ana tashin hankali ya kai tashin hankali shi yasa duk irin waɗannan abubuwa da muke gani ba yau aka fara ba masu imani sun sha wahala Allah ce kai hatta ya kular rasul hatta ya kular rasul har sai manzo ya ce wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suke tare da shi mata nasrullah wai yaushe ne nasarar Allah za ta zo wannan kuma su manzanni ba don ba su yi imani ba an gane wannan waɗansu malamai suna danganta shi da cewa suna ganin cewa ta yi jinkiri ne ya kamata a ce an kawo taimako ina fata an fahimce ni ba wai dan suna ganin cewa Allah subhanahu wataala ba zai kama teku ba amma masu imani ta yi waɗansu raunin imanin su yasa suna ganin cewa abin nan yana da wahala kamar yadda abin ya faru da annabi Musa domin lokacin da Fir'auna ya fita Allah ya yi ma annabi Musa wahayi cewa ya fita da bani Isra'ila ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى النبي موسى da ya fita da bani Isra'ila aka je sai da aka zo ga su ga teku fir'auna safiya ta waye bai ga bani isra'ila bai yasa an ka hada runduna a je a karkashe kowa da kowa Allah ce falan ma tara aljam'ani qala ashabu musa inna la mudraku lokacin da aka ga juna mutane annabi musa suka ce inna la mudraku lalle fir'auna ya iske mu ya halaka mu domin in an shiga cikin teku a halaka sannan kuma fir'auna yazo zai halakar da su amma mi annabi musa ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi ya ce wannan ba zai taɓa yiwa ba ubangiji na yana tare da ni zai shirya da ni zai faɗa min yadda za a yi ko ko an gaya musu yadda za a yi an gane wannan kenan sai zamanto su annabawa imanin su ba wai dan saboda suna ganin cewa ba za a yi taimakon ba amma suna ganin jinkirin yayi yawa saboda lokacin da kake cikin wahala wani lokaci sai kaga kamar ba za ka isa cikin wahala ba ko ba ganin bane in mutun ya wani rashin lafiya sai ka ji ya ce to a kiran yuma yan uwa ne shi na ganin dai bai tashi sai shi fara wasiya kaza kaza wani to kaza wani a yahe mu na wani kaza bayan sati biyu sai gaske Allah ya bashi lafiya ya mamanta da taɓa yin wannan wasiya in an ka tada labari sai shi da kanshi yana dariya an gane wannan saboda in ka shiga cikin jarabawa to ana samun matsala shi yasa dole tukuici wannan jarabawa kuma Allah ya kawo ta ne don a bambanta masu imani da masu gaskiya ina fata amince ni dole na wanda ya imani da Allah na gaskiya a bashi azaba a bashi azaba a azabtar da shi amma wannan ba zai hana ya rike wannan dokar ta Allah ba ƙarshe kuma Allah yana mai wato wato mai budi shikenan kuma ka istiyamanta da wannan abin amma waɗanda ba su da imani da an buga kak kak kak sai ce kai ni in dai haka na na fasa ko ba haka nan bane shi yasa wani imanin shi gaba ɗaya in kana son shiriri to sai ya ce wajen neman aure da ya ga matar da yake so shikenan duk sharaɗin da ta aza wanda Allah ko da Allah ya ce ayi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza in dai wannan matar ta ce to ni ban son kaza ce to shikenan in ahli sunna na ya burge mu ce to gaskiya ni ho ban son mai gemu mai yawa sai ce to ina ragewa kaji sharadi na farko ni ho gaskiya ni ba ni sawa hijabi sai ce bai ba komai matar shi ta farko da ta bi su za su hijabi amma ita ya yahi mata ta sama yafi an gane wannan ni ban son kaza gida ne babu tele ta ce tele take so sai an sasa tele ta ce ina sawa an gane wannan duk rayuwa ta sai zamanto ya nuna cewa ya hi kaunarta da Allah ya hi kaunarta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan amma mai imani a buga a buga a buga shi na nan an gane wannan shi yasa Allah yake son ya bambanta masu gaskiya da wanda ba su da gaskiya abinda ko zai bambanta mai gaskiya da wanda bai gaskiya ko ga mutane ba a wajen Allah ba shine jarabawa yau in ba ka da kana cikin jarabawa sai ga mutane sun watsi an gane wannan amma da dukiya ta zo komai ya dawo da dai suka iske mutane kuma an dawo tare da kai an gane wannan shi yasa mai mulki da mai kuɗi ba su gane masoyinsu da wuya saboda ba cikin wahala suke ba kana harkokinka na kuɗi hatta da wanda ba ku da zumunta da shi to shi ma zumunka na ko ba haka nan bane yara in sun kai to da kauye sai su canza sunayen uwayen su sai su ce su iyanka suke suma an fahimci wannan da kyau mai mulki in kana shugaban kasa ko kana minister gidanka ya cika da mutane wanga yana son a saman mai wanga marshe wanga yana son a saman mai kaza wanga yana son a saman mai kaza da an ce an yi kudeta ba kuna a sama ba ko ko mulkin gwamnatin ku ya kai karshe shikenan wani ma in ya gare ka cikin mota sai ya karatar da madidi ne an gane wannan da kyau saboda sai an shiga jarabawa ake gane na gaskiya an fahimci wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dole sai an bambanta in babu jaraba ba a gane na gaskiya ko mutane ana tare da su to yana samun jaraba yanzu ana ganewa munafikai da aka kawo hari a cikin garin makka Allah ce wa idh yaqulu cikin garin madina afwan wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura sun kace wannan duk rudi ne a ce aya ta sabkata ce za mutun nasara ina za mutun nasara kamar yadda mutane suke cewa a yanzu idan an ce yana yiwuwa Allah ya ba musulmi karfi ce kai da America da Europe sun shiga gari mu ba yadda za a yi mutum musu Allah subhanahu wata'ala ce to massatuhumul ba'sa wad darra wa zulzilu an girgiza su hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah ce ala ku saurara inna nasrallahi qarib lalle nasar Allah subhanahu wata'ala tana kusa dan hakan ga ku kyautata ku yi imani da Allah sai ku same ta inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin in an kai imani da Allah aka yi haƙuri dama waɗanda abubuwa guda biyu ake so a yi ima a yi ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a haƙuri duk in an ka samu waɗannan to za a ce nasara sai Allah ce yas'alunaka madha yunfiqun yas'alunaka madha yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل السبيل وما تفعلوا من خير فما تفعل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون masu imani suna tambayar ka menene za su ciyar yaya ne za su ciyar wa ya kamata su ba kaga in mutum shina da imani shi tambaya ma yake yi ina ne ya kamata ya bada dukiya tai munan an tashi an yi wa mutane wa'azi an ce su taimaka suna nan ma suna kiya wasu a'a su masu imani tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke dukiyar mu ina ne ya kamata mu sata kaga in kana da imani ba wai jiran na ma za ka yi ba a zo a ce ma taimaka a'a kai na ya kamata ka nemi ina na za ka sawa duke ka cikin aikin Allah domin kana son Allah kuma kana son aikin addinin Allah ya ci gaba Allah subhanahu wataala ce to qul ma anfaqtum min khairin ka ce duk abin da kun ka ciyar na dukiya to falil walidaini a ciyar da iyaye an gane wannan su sun ka shigo na farko waɗanda Allah subhanahu wataala ce a fara ciyarwa amma nan ko yanzu aks abokinka yana iya samun jika biyar gare ka amma mahaifinka bai iya samun dala arba'in abokinka yana iya samun jika goma sha biyar gare ka amma mahaifinka bai iya samun dala goma sha biyar an gane wannan sai ya zamanto ga waɗanda Allah ce a fara ciyarwa wal aqrabina da makusanta kanin ka yana son jika biyar kanin budurwarka ko matar ka yana son jika biyar wani na bai samu jika biyar cikin su a tsakani da Allah ake magana eh to Allah ya kyauta walyatama da kuma marayi Allah subhanahu wataala ya ce a ciyar da su su ma a taimaka musu saboda mutum ya tashi ya rasa mahaifin shi yana bukata wanda zai taimako mai waɗannan marayun kuma ba a san irin matsayin da Allah zai kai su gare shi ba yana yiwuwa su zamanto uwaye ga al'umma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a matsayin maraya kuma ya zamanto uba ga al'umma gaba daya ko ba haka nan bane wal masakin da miskine su ma a taimaka musu mutum yana iya zaman towa miskini daga baya kuma Allah ya wadata da shi ko ba haka nan bane idan ya tuna da cewa Allah subhanahu wataala ya wadata wato Allah yayi zama cikin hali na talauci Allah ya kawo wanda ya taimaka mai sai ga cewa ya kamata ya taimaka ina fata an fince ni na taba ku labarin wani mai kudi daga cikin masu kudin Saudiya da ake cewa Rajihi ɗaya daga cikin manyan duk duk Saudiya ba wanda ya kai gare shi arziki amma yana bada labari a cikin internet in ka rubuta sunan shi zaka gani yake cewa akwai malamin shi wanda duk shekara sai ya yi mishi layya sai ya yanka mishi rago ya ce dalili kuwa shine cewa lokacin yana makaranta wato bai yan makaranta an kare karatu kowa yana kokarin ya je gida wannan ya shiga mota ya je wannan a zo a dauke shi shi kuma bai da kuɗin da zai zuwa gida sai malamin ya ganshi ya ce mishi to kai lafiya baka je ko ina ba ya ce wallahi babu abin da zai abin nan kuma mahaifiyata ce kuma ni ban da abin da zan zuwa sai ya samu kuɗi sai ya taimaka mai ya sai mai sutura wadda zai yin sallah da ita sannan kuma ya bashi abin da zai je ga mahaifiya ta ya ce to shi ko yanzu tunda Allah ya wadatar da shi wannan mutumin bai da rai amma zai yi kokari duk shekara sai ya mishi hadaya sai ya mishi layya an gane wannan kenan dan kaga mutun talaka kuskure na muke yi dan mun ga mutun talaka mu ce mu rena mishi da wayo wannan kuskure ne domin arzikin ga hannun Allah yake yana yiwa wanda ake gani ba kowa ba sai Allah ya mayar da shi wani abu amma saboda dan adam zahiri yake kallo shi kenan mai kuɗi da shi an mai kuɗi za a girmama shi za a mutumta shi za a so shi za a yi mai ƙarya za a gashi nan dai komai mai za a yi ina fata an fice ni amma in kana talaka komai naka bincike na akai shi yasa Abdullah ibn Muqaffa yana da wani tahiri yake sama adamul yasa masuna adabul kabir was saghir yake cewa duk abin da mai kuɗi ya aikata kawa ne gare shi amma in talaka ya aikata shi to wannan abin zai zama tuwa abin zargi talaka idan mai kuɗi ya yi dariya sai a ce kai kaji dariya alaji alaji irin dariyar nan ta yake mai kyau tana burge ni ko ba ka nan bane amma talaka da ya bude baki ya dariya sai a ce kai abu kamar saniya kamar sa kana bude mu baki kuma mutane haka an gane wannan idan mai kuɗi yana zagin mutane sai a ce kai zagin alaji ka san wani bi alaji irin zagin nan da shike yi wani zagi ne ba irin zagi ne mai karfi ba sosai ayyabin mutane ne yake amma talaka da ya zagi mutane a ce kajiya kuma talauci na shabaka shi na toshe na taɓata mutane gaban an gane wannan idan alhaji ya biya ya ma mutane sallama ya dan daga musu hannu cikin walakanci bai ma kalle su ba sai kaga kowa da kowa masu kuɗi kowa ya daga hannu ne mutane ana ta zabo da lahiya lau lahiya lau amma talakan yanzu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya cika mutane da sallama in ya biya shi sallama eh sai sallama duk abin da mai kuɗi yayi yabo ne ake yi amma talaka duk abin da yayi na gaskiya sai an sai an zage shi an gane wannan duk abin da mai kuɗi idan mai kuɗi yayi kyauta sai a ce kyauta ce yake amma talaka in yayi kyauta sai a ce kai ba don Allah na yi kyautar nan ba akwai abin da shi ka tsoshi kuma da kun gani duk abin da mai kuɗi zai yi sai kaga amma a ƙarshe kuma wane ne zai ci nasara shi ne mai ɗabi'a kyakkyawa don haka dai kallon mutum yana talaka a ce ba zai zan wani abu wannan kuskure da don gashi nan muna ganin mutane Allah yana arzuta sun tashi ba su da komai dangote yau duk Afirka kai ba Afirka ba da aka yi lissafin dukiya ta duk mutumin da abbaki in dai bakin mutum na dangote ya shi arziki a duniya ko ba haka nan bane akwai masu kuɗi a ƙasar Amerika akwai masu kuɗi a sauran ƙasashe babbakun mutane amma ya an kai yazo har ya wuce su shi da a ƙasar Najeriya Afirka an gane wannan da ya fara kasuwanci an ce da dubu ɗari biyar ne an ka bashi an kace ya fara kasuwanci amma yau gashi nan dukiya sai shi kashe bai san iyakarta ba ko ba haka nan bane gashi nan mutum ya hito daga ƙauyen ya mai ya zo ya mai yayi kuɗi yan yamai suna nan su yi arziki ba ko ba haka nan bane to amma saboda muna dibin asbabul zahira sai mu ta kaza amma duk masu kuɗin nan kowane ne kace ka tambayi tarihin shi sai kaji an ce maka yayi kaza yayi kaza wani mai kuɗi kaji an ce maka yayi sai da langabu wani mai kuɗi kaji an ce maka yayi gini wani mai kuɗi a ce maka tallar ruwayi wani mai kuɗi a ce ma kaji yayi sai suwa wani mai kuɗi a ce ma farkon arzikin shiga abin da amma Allah ya kashe wannan amma saboda imanin mu da Allah yana da karamci sai ka iske kullun asbabu zahira muke kallo waye mai kuɗi kullun shine mai kuɗi talaka kuma kullun shine talaka mai kuɗi shine mutumin kirki talaka ba mutumin kirki bane mai kuɗi shine abin girmamawa talaka ba abin girmamawa bane amma in imanin ka ya kai imani wannan duk ba za ka kalle shi ba mutumin da adda ɗabi'a mai kyau shine abin girmamawa inna akramakum indallahi atqakum falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil da matafiyi shi ma Allah subhanahu wataala ya ce a taimaka mishi idan mutum yana tafiya malamai suka ce ko da mai arziki ne in guzuri ne ya yanke ana iya a taimaka mishi duk da yake wannan lokaci yanzu wani lokaci ko da mutum ya tafiya yana da wahala guzuri ne ya katse inda mai kuɗi ne domin yanzu turawa sun kirkiro irin wannan karti duk inda ka tafi duk duniya ko da guzurin ka ya kare da kasa kawai za ta hiddo maka kuɗi wanda suke ce ma visa ko ba haka dan bane eh don haka dai amma kuma yana yiwa ya tafi garin da ko kasar da visa kin ba za ta yi aiki ba an gane wannan to waɗannan komi arzikin su in dai guzuri ya yanke mai Allah subhanahu wataala ce a taimaka mai Allah ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kun aikata na alkhairi komi karancin shi komi girman shi fa inna Allah bihi alim Allah hakika masani ne da wannan al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ce kutiba alaikumul qital kutiba alaikumul qital wa huwa karhun lakum kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يتشي كتب عليكم القتال أن وجبت مكوين ياكي ina fata an fahimce ni yin jihadi in dai an samu shugaba da asbabukin shi sun zo ya zama to wajibi babu wani mutum da zakwa ya ce yin yin jihadi an riga an an riga an sha jihadi babu shi a musulunci ƙarya ne jihadi yana nan amma sai an samu sharuɗin shi babu zuwa mu yi tawilin ayoyin saboda muna ganin turawa sun kiran mu ce babu jihadi a jihadi yana nan batin ila yawmil qiyama amma Allah subhanahu wataala ce wa huwa kurhul lakum amma yakin nan wato abu ne wanda kuke kyama abin kyama ne gare ku domin dan adam rayuwar shi yake so ko ba haka nan bane babu abin da mutum yake so a duniya irin rayuwa sai kenan ko yaki kuma ya amsa ta wajen yaki za a mutu to shi yasa mutane ba sa kaunar yaki an gane wannan Allah ce wa asa an takrahu shay'an tana yiwa ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum amma alhali alkhairi ne gare ku wannan an ce lokacin da aka wato farlantar da jihadi waɗansu daga cikin mutanen Madina daga cikin mutanen muminai ko sahabbai sun kyamaci yin yakin to sai Allah subhanahu wataala cewa asa an takrahu shay'an tayi ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum alhari alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an tayi ku so wani abu wa huwa sharrul lakum alhari shirri ne gare ku an gane wannan mutane suna gani in sun kaje wajen yaki za a karkashe su za a nemi dukiya a je sai an nemi fi sabilillahi fi sabilillahi a tattara a je a buga a gwabza za a samu matsaloli da dama wani zai bar shago ne zai bar gida ne zai bar ƴaƴa ne akwai wahala sosai amma kuma rashin yin jihadin nan zai sa kafirai su zo su iske ku cin gamin Madina su karkashe ku su amshe matan ku da ƴaƴan ku kuma su hana addinin ku kuma ku hasara duniya da lahira kaga ashe ba wai zahirin abu da ake kallo ba ana kallon zahiri ne sannan kuma ana kallon batini ku kuna kallon zuwa wajen jihadi tashi hankali ne alhari da shi ne zakucin nasara da shi Allah zai ɗaukaka sunanku da shi za a samu waɗanda za su yi shahada su samu aljanna da shi ne addinin musulunci zai zama gagarbadau babu wanda ya isa ya taɓa shi zauna lahiya an gane wannan kuma za a iya samun hatta ma al'amurra na duniya za a iya samun su domin akwai ganima akwai bayi za ku iya samun su an gane wannan to shi yasa ba a son mutum kullum in ya tashi al'amari kawai ya ce Allah ya bashi abin da yake so kuskure na ta yi abin da kake so ya zaman to ba alkhairi bane gare ka mun gane wannan Allah ya kawo wannan ne domin in abin da kake so alkhairi ne gare ka dama shi kake so in abu ba wato ba alkhairi gare ka fa dama baka so ne an gane wannan domin da Allah ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ta yi ku so wani wato an takrahu shay'an ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum alhali shine alkhairi gare ku kuma yana yiwa ku kyamaci wani abu kuma abin nan ba alkhairi bane gare ku amma Allah bai kawo shi ba don saboda shi ba shine ake so a kawo cikin wannan aya ba an gane wannan sannan wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ta yi ku so wani abu alhali shari ne gare ku kuma yana yiwuwa ku so wani abu kuma ya zamanto alkhairi ne gare ku to amma waɗannan da kuke kyama su ne Allah subhanahu wataala ya kawo don saboda su sun kaci karo da zahirin abin da kuke kallo an gane wannan shi yasa ake son in za ka yin abu kullum ka ce Allah ya zaɓan mu da abin da an mafi zama alkhairi kuma an ka koya ma musulmi istikhara idan zai yin wani abu ya ba Allah zaɓi ya tashi ya raka abi ya yi addu'a istikhara nan ba irin wanda malaman zuri suke cewa sai an yi ba sai a ce hajiya ya kamata a miki istihara eh misulu minister ina so in yi maka istihara akwai istihara ta jikka 500 akwai ta miliyan guda akwai ta miliyan kuma gata nan dai an gane wannan a'a istihara yadda hadisi ya tabbatar zaka tashi ne kai raka'a biyu hadisi na cikin sahihul bukhari sahabbai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana istihara kamar yadda yake koya mana wata sura a cikin alqur'ani ka tashi kai raka'a biyu kuma ba dole ba sai da larabci in baka iya ba da larabci zaka roki Allah idan wani abu ne kake son ka aikata guda biyu sai ka roki Allah ya Allah ina roƙonka cikin waɗannan abubuwa guda biyu wannan al'amarin in ka san alkhairi ne gare ni a rayuwata ta duniya da zahira Allah ka tabbatar mini da shi idan kuma ba alkhairi bane Allah ka tabbatar mini abin da yake alkhairi gare ni wannan shine istikhara bakin ta kare kuma ko da Hausa kai yi ta yi domin Allah shine halitta dukkan lugai wanda ya an faransai in faransai yake ji ta yi ba a cewa sai dole sai da larabci amma saboda an karkata zuwa ga larabcin nan sai a ce to sai an yi miki istihara hajiya ni al'amarin ina ganin sai miki istihara to mallan nawa za a biya sai a ce to ya kamata ki samu rago biyu dama lokacin lai yayi kusa kaga shi ya hidda kai ne an gane wannan da kyau istihara ga yadda ake yin ta ayi raka'a biyu a roki Allah mun fahimci wannan da kyau kuma tana da sharadi istihara nan ta Allah ya zaɓa mu mafi zama alkhairi kafin ka zabi abin da kake so abubuwa ne guda biyu kana son su to baka zabi wanda kake so ba za ka ba Allah zabi amma in ka zabi wanda kake so ba a yin istihara don za ka riga ka zabi abin da kake so ina fata an fahimce ni shi yasa wani samari da aka bashi istihara aka ce je shi istihara yana son ya aure wata yarinya an ka ce mai to istihara ake son a yi sai ce to shikenan an ka gaya mai an ka ce in ka tashi sai ka roki Allah ka ce ya Allah in dai wannan abin alkhairi ne gare ni duniya da lahira Allah Allah ka tabbatar da wannan auren in ba alkhairi bane Allah ka zaɓa mu da abin da mafi zama alkhairi da ya tashi ya yi raka'a biyu sai ya daga hannu ya ce ya Allah ya Allah ka san wance ne kaso kuma yana yiwuwa in tashi roƙo Allah ka ce min ba alheri ta gari ni ba Allah ko ba alheri ta ba Allah ba babin da shi karhin ka Allah kamar da mai ta alheri ya alheri ta to kaji istihara gayi shi bai yarda shi ba Allah istihara irin wannan ko ba alheri ta ba tunda inna Allah ala kulli shay'in qadir to Allah ya mada ta alheri shi ya wuri bi wallahu ya'lamu Allah shine yake da cikakken sani wa antum la ta'lamuna alhali ku ko ba ku da sani sai Allah ce yas'alunaka anil shahril haram يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم أنت وانا آية تاسبك لوكا تند منظر الله صلى الله عليه وسلم يا أيك وتنسو دقا تكين صحابي دي دقا تكين واتو أبين دقا تكين ما سرايا an aika kamar wato wata ‘yar takaitattar jama'a ta je ta tare iru ƙuraish ta tare wato kayan fatauci na ƙuraishawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su sai ya sanya ɗaya daga cikin sahabbai ya zamanto shugaba gare su shine Abdullah ibn Jahsh an gane ni me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yace aje a kame dukiyar Quraishawa ai ba fashi bane ko saboda Quraishawa sun kame dukiyar musulmi wadda a garin mi wadda a garin Makka gidajen musulmi sun amshi dukiyoyin musulmi sun amshi a to tunda sun amshe su ma yanzu tunda in sun kaje kasar sham suna yi wa fatauci to da kayan su sai a amshi domin abinda musulmi za su amsa gare su bai kai abinda sun ka amshi ma musulmi ba mun gane wannan ba wai don saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kudan dukiya bane domin mi domin kafin wato a aiko shi larabawa sun kasance suna kiran shi al-amin mun gane wannan shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi mishi umurni da yayi hijira daga Makka zuwa Madina akwai kuɗin kafirai ga hannu ne na dukiya na amana bai tai da su Madina ba sai ya ce ma Aliyu ya zauna in an kashe shi za su haɗu gidan aljanna idan kuma ya samu ba a kashe shi ba wannan dukiya ta mutane to wani kaje ka kai mai kuɗi ne wani kaje ka kai mai dukiya tai wani kaje ka kai mai dukiya tai don haka musulunci bai cika ci dukiyar mutane ba ko da mutum kafiri an gane wannan amma wancan tariya da an kai saboda su kafirai sun amshe dukiyar musulmi an fahimci wannan da kyau dan irin waɗannan ayoyin na turawa suke fassarawa da yahuda sai su ce a to ku annabin kuma ashe yana cewa aje a tare kayan mutane amshi a'a ba haka nan bane dukiyar mutane ma da aka bashi ta amana ya barta an ba mutane abin su amma wannan saboda an zalunci masu imani kuma ba shi za a kama wannan dukiya ba ba shi zai amfanuwa da ita ba a'a waɗanda an ka zalunta su ne su amsa dukiyar su mun fahimci wannan da kyau sai Allah ce yas'alunaka suna tambayarka ani shahril harami ga abin da ya shahi wato watanni masu alfarma ko wata mai alfarma qitalin fihi yin yaki a cikin shi domin waɗannan watanni guda hudu da zil'aqda da zilhijja da muharram da rajab sun kasance ba a yin yaki a cikin su an gane wannan da kyau ko kafin zuwan musulunci kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kasance ana girmama su to lokacin da waɗannan sahabbai suka fita tsakanin wata yana 29 ne da 30 to lokacin da aka kai musu hari sai suna cewa a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu hari a cikin wata mai alfarma ya aikata abin kunya an gane wannan alhali ko an ce wata yana 29 bai cika ba domin sai ya kai 30 na yake cika sai suka amma sai suka yi amfani da wannan dama shi yasa kullun in kana da mutunci kana da imani to ka kya wurin da adda shubha da wurin da akwai sabon Allah subhanahu wataala domin wanda an ka san dama ya saba ya saba sabon Allah ba ruwan mutane da shi amma in kana malami ko kana almajiri da wata mace da wata mata ta zo ta ce tana neman sadaka fi sabilillahi ka dauki jikka ka ba ta shi a ce mhm dama ustazin nan ga mun san su yanzu ka gani jikka ya doka ba wannan mata ko jikka biyar to banza ta sa ba ta jikka biyar ka gani ina fata an fice ni alhali kai karshen ta kai ne yi mata don Allah mun fahimci wannan da kyau to shi yasa sai Quraisha suka ce a ai sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun tambaye shi ba nan sun yarda da musulunci a'a sun tambaye shi sai mutum ya tambaye ka sai ka haɗi ka ce ai yaƙi cikin wata mai alfarma haramun ne sai ce to gashi nan kai ka tura mutane ka aikata kenan wato shine abin da kake so kai mutane ko sai Allah ce kul ka ce da su qitalun fihi kabirun lalle yin yaƙi a cikin watanni masu alfarma ko wata mai alfarma abu ne wanda yake mai girma an gane ni ko kuma zunubi ne mai girma amma ku saurara wasaddun an sabilillahi karin mutane da kange mutane daga hanyar Allah an gane wannan tunda mutanen makka sun yi tsaye sun ce duk wanda ya musulunci sun azabtar da shi su bilal ana ta azabtar da su su suhaib an amshe dukiyarsu suhaibun rumi ba dan garin makka bane an gane wannan ya zo garin makka ya zauna ya kasance Allah ya bashi dukiya da yan musulunta zai tahiya madina sai quraishawa suka tare shi da aka tare shi aka ce mun san lokacin da ka shigo garin nan baka da komai yanzu ko ka ce zaka bi muhammadu to in ka yarda za ka bi Muhammadu ka kawo wannan dukiya ka tafi ka bi Muhammadu ya ce in ni ba ku dukiya da gidaje da komai za ku bar ni in bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ka ce eh mun yarda ya ce to ku rike kawai a haka ya ce Madina to wa yarda da wannan mu ko yanzu duk wani mai kuɗi ya gaza a fafata sai ce a ka san gwamnatin nan matsala gare ta ƙara dai a bisu sannu sannu bai yarda wallahi bai yarda shi yasa masu kuɗi da yawa suke jin tsoro su taimaka ma addini da an san kana taimaka ma addini kana jin tsoron gwamnati ta zo ta azama fatanta mai yawa kana jin tsoron a ce ma ka bari saboda kada turawa su jiya a ce kasan mu kasa ce ta yan ta'adda abin da suke jin tsoro kenan shi yasa su ba su taimaka ma addini Allah subhanahu wa ta'ala ce to kange mutane daga hanyar Allah wa kufrun bihi da kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wal masjidil haram da kange masu imani zuwa ga harami su yi ibada a cikin shi wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da ma'abuta harami daga cikin harami duka an koro su ko ba kana bane udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah an fitar da su saboda sun sun ce sun yi imani da Allah to waɗannan da aka fitar minhu daga daga wannan gidan akbaru inda Allah shi yake girma a wajen Allah wannan shi da ake cewa at-taslimul jadali muqaddarta mu mun yi laifi guda to ku kun yi daya biyu uku hudu da mu da ku wane ne ya fi laifi an gane wannan da kyau ko da akwai abin da kuma at-taslimul jadali duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yake su ba a cikin wato wata mai alfarma bai iza an ka tari kayan su na fatauci ba a lokacin wata mai alfarma amma dai mukaddarta mu mun yi laifi to ku ga naku mu mun zo mun yake ku a cikin wata mai alfarma mun tare abin nan dukiyar ku amma ku kun kange mutane na farko dai kuna da laifi babba saboda kun kafirce ma Allah na biyu kun kange mutane daga hanyar Allah an gane wannan sannan kuma kun zo kun kange mutane da su yi ibada a cikin masallaci mai alfarba sannan kuma kun fitar da mutane kun ce in dai mutum yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko makka yake ko makka an ka haife shi dole sai ya bar garin makka to da mu da ko ne na helefi at-taslimul jadali kenan an gane wannan Allah ce wala yazaluna kafirai ba za su gushe ba ya ku musulmi yuqatilukum suna yakar ku hatta yaruddukum an dinikum sai sun mayar da ku daga addinin ku sun mayar da ku kafirai inistata'u in su samu ikon yin hakan ka don haka ka daina wai tunanin cewa akwai ranar da kafirai da su da yakin musulmi duk ƙarya ce ake yi duk wata dubara da kuka ga ana yi a ce a'a a zo a samu wani kwanciyar hankali wallahi ƙarya suke yi abinda suke bukata shine sai kun kafirce ma Allah kullun in sun ka ga Allah ya kasar da wani gurzo na musulmi su yaƙe shi su kashe in sun kashe shi su ce dan ta'adda ne ai ya kashe mutum kaza ya kashe mutum kaza yayi abu kaza yayi abu kaza Amerika ta zo ƙasar Iraki ta kashe Saddam Hussein ta ce ya kashe mutum 140 ko mutum 150 su ko sun kashe mutum miliyan biyu to da wanda ya kashe mutum 140 da wanda ya kashe mutum miliyan biyu ne na hilifi an kuma yi shiru amma sai kaje cikin musulmi kake samu ne ya cewa kai Saddam Hussein dan ta'addana ai ya kashe mutane ai kaza to ita ko America ba mutane da kashewa ba a tunani da wannan ina fata an fahimce ni wane ne dan ta'adda na duniya lokacin da American sun kai yakin duniya na biyu makamin da sun ka saki cikin minti na farko mutum dubu ɗari sun ka mutu a Nagasaki wanda ya saki wannan makami da aka gaya mai mutane da suka mutu cikin minti farko hauka cewa yi ko ba haka nan bane to waye kashe waɗannan mutane to don hakan gaba su da aiki illa sai sun kafirtar da mu don haka mu kuma miye mun saura shine mu tashi tsaye tsayin daka mu tsaya bisa ga musulunci sannan kuma mu fadakar da ƴaƴanmu su tsaya bisa ga musulunci wallahi shine babban abin da zai yi don Allah yake ba za su kushe ba suna yaka mu ko ko dai mu bi su koko ba za mu kushe mu ma muna yaka su yaki kuma ta kowace hanya ka koya ma ɗanka sallah tun shina ɗan shekara hudu ka so mai tafi na sallah ka faɗa mai cewa ya rike addini ko da bai da ko dala wallahi shine adda nasara wala ya zalu na yuqatilukum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kuma yaki ba sai an dauke takobi ba an zo an an kashe ka ba sai an dauko bindiga ba an halbe ka ba sai an dauko makamin nukiliya ba a'a tele ita kanta tana daga cikin kayan yakin da ake yaka da ita ga tanan yanzu kai ka iske kowa ya so tele ya aje gidan shi amma ba a control sai kaga danka yana kallon feyeton yana jin dadin feyeton abinda ake gwadi na soyayya yadda turawa suke gudanar da soyayya a kasashen su duk yanku suna nan soyayya ko ba ka nan bane a dauko film na shashanci ana kawowa yadda ake kafirci yadda ake dada kafirci yadda ake kamba makafirci da waɗanda sun kai kafirci ko ba ka nan bane amma kuma musulmi suna nan sake da baki Allah subhanahu wataala ce to wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya rida daga addinin sa fa yamutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa'ula'ika habitat a'maluhum fi duniya wal akhira waɗannan ayyukansu sun ɓaci a duniya da lahira wa'ula'ika ashabun na waɗannan su ne ma'abuta wuta waɗanda za su da ta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikinta malamai nan sun yi saɓari shin duk mutumin da ya dadda aikin shi ya lalace sai ya sake ni ko ba zai sake ba an gane wannan waɗansu malamai imamu malik yana ganin cewa duk mutumin da ya yi ridda to aikin shi gaba ɗaya da ya aikata ya rushe domin nan Allah ya ce wa man yartaji minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah an gane ni amma imamu shafi'i ya sai cewa a a sai mutun ya mutu yana kafiri sannan aikin shi rushi ina na za mu samun amfanin wanga sabani shine mutumin da ya je aikin haji bayan yayi aikin haji sai ya dawo bayan ya dawo ya sabke fadali sai kafirta daga baya sai musulunta a fatawar imamu malik dole wannan mutumin sai ya sake aikin haji don aikin shi gaba ɗaya ya ƙari ya lalace an gane ni amma a fatawa ta imamu shafi'i babu wani matsala domin Allah ya ce faya mutu wa huwa kafirun Allah ya sharɗa cewa ya mutu yana kafiri an gane ni sai Allah ce innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah والله غفور رحيم نعم الله يتي إن الذين آمنوا ودن سكي إيماني والذين هاجروا كما ودن سكي هجرة أنقاني وجاهدوا في سبيل الله كما سكي جهادي دن أوكك كلمة الله ula'ika yarduna rahmatullah waɗannan su ne suke ƙamnar rahama Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan yana nuna cewa waɗanda suka ƙi yin hijira suka ƙi suka ƙi suka ƙi zuwa makka suka ƙi zuwa madina to kada su ta tsammani suna neman rahama Allah domin ba a samun rahama Allah sai da aiki wannan musulunci ba addini bane na kabilanci kaga innal ladina amanu Allah ce waɗanda sun kai imani babu ruwan addinin musulunci da kai Nigerian ne ko kai dan kai Saudiyan ne ko kai wane ne a'a waɗanda suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala aiki wannan shi yasa addinin musulunci ya zama to addini na duniya addinin yahudawa babu mai shiga aljanna sai ba yahudi lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara amma addinin musulunci a'a innal ladina amanu wadanda suka yi imani walladina hajaru wadanda suka yi hijira in akwai dama ayi hijira don yanzu babu dama ayi hijira ko ba haka ba wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi ma'ana suka yi jihadin ɗaukar da kalmar Allah jihadin nan da takobi ko jihadi da dukiya ko jihadi ta gina masallacin ne ko jihadi ta gina makarancin ne to ula'ika yarjuna rahmatullah waɗannan su ne suke tsammanin rahma Allah subhanahu wataala dan haka ka zamna ka ce kai ni Nigerian ne baka sallah baka salati baka aikin addini kuma ka ce aljanna zaka wannan ƙarya kai ko ubanka Nigerian da ko oka Nigerian ta dole sai ka tashi kai sallah ina ruwan Allah da kasance oka Nigerian baka sallah mun gane wannan kamar yadda waɗansu daga cikin ƙasashen laraba ba su yi sallah da an tambaye su su ce ai annabi balarabe ne ko ba haka ba to in annabi balarabe ne shi na yi maka alƙawali ya ce maka cewa duk wanda an balarabe ko bai sallah zai shiga aljanna a'a wanda ya tashi ya aiki shine Allah ya sani ko ina shake bakin mutum na ko ba bakin mutum bane wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne to ina ganin ƴan uwa ga dukkan alamu lokaci ya matso dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna